نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu muna masu farawa da shaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da biyu ga watan Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 14 ga watan daya miladiya shekara 2024 in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu shi ne darasinmu na goma sha bakwai daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka na babban malamin musulunci abu abdurrahman alamatun nishirin muhammad nasir dinin albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi askaɗai zama lahiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai idan ɗan uwa bu manta ba satin da ya wuce mun tsaya inda kan za mu tashi adiyatul istifta ko shine addu'o'in buɗe sallah wanda akwai wani hadisi wanda muka karanta na Aisha wanda take cewa la salata bi hadratis ta'ami babu sallah ga duk wanda aka halarto ma da abinci gaban shi ko ga duk wanda ke da kai abinci gaban shi kamar ya shine kamar yadda muka ce maganar malam Bahaushe da yake cewa shi na gaban sallah shine kana jin yunwa kuma ga abinci gaban ka sai ka shiga sallah to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya haka nan wannan mutumin babu sallah gare shi yace wala wala wa huwa yuzafi'uhu al-akhbatan haka kuma da mutumin da ya mace hitsari ko bayan gari sabi dan ya tahi yayi sallah da su shi ma annabi yace kaga wannan mutumin shi ma babu sallah gare shi shine malamai suka ce kaga mutun yayi asara goma da gumiya tara shi bai san ya zub da abin da ke damun shi ba in yunwa ce suke yake mutum ke ji malumai suka ce mutum zai dan taba abinci ne gwalgwadon bukata muna fahimta ba zama za ka yi baka cika cikin ka sif a'a za ka taba abincin ne in ka dan taba yadda zai kore ma wannan mahaukaciyar yunwar da kake ji muna fahimta sai ka rabu da abincin ka sai ka yi sallah haka in kana jin fitsari ko bayan gari ka tafi ka yi su an da ka rasa jam'i da ka zo masallaci da wannan abubuwan wanda malumai sun tattauna kan wai wannan hali ne wanda yake sa mutum ya asara sallar shi baki daya ko ko mutum ya rasa wani abu ne cikin sallah wanda magana da malumai suke cewa yayi kari shine mutum da zai iya rasa sallar shi baki daya to kaga Allah subhanahu wataala ya tsare mu baki daya sai malam yace adiyatul istiftah addu'a buɗe sallah ko addu'o'in da ake buɗe sallah da su wanda wannan addu'o'i ne wanda suke suna da muhimmancin gaske wanda annabi bai taɓa yin sallah ba bai du'a'ul istiftah ba shi yasa wasu daga cikin malaman mazhabobi suka ce du'a'ul istiftah tana iya kai matsayi na dole aka ce a suka ce to ai annabi bai taɓa yin sallah bai yi ta ba a'a tana nan matsayin sunna in an ce matsayin sunna kamar ya kamar tahiyya muna fahimta to in ka bar du'a'ul istiftah cikin sallah za ka yi sujjada qabli kwarai da gaske za ka yi sujada saboda mi ka bar sunna ka bar yadda ka san in ka bar tahiya za ka yi to haka shi ma zawal istifta na ba da misali ne da tahiya saboda mutane suna to haka nan ne du'awul istifta kamar yadda za mu zawa mu shi duk da wasu daga cikin malikiya sun karhanta du'awul istifta aka ce menene dalili suka ce wai kan malami ya kabbara Allahu akbar yayin shiru wai jahili ya dauka cewa wani abu ne ake yi to kaga wannan ai ba dalili bane ba tunda annabi yayi kamar yadda a malikiya wasu daga ciki suke cewa azumin sita shawwal ba yin shi ba daidai bane an karhanta shi wai me yasa wai kan wani jahili ya dauka wai azumin ramadan akwai shi daga ba kaga duka wannan za a ce yire da shirka ummatul qarqalat ko afallahu amma salafa ko kan abin da suka yi su su ne Allah subhanahu wataala ya yi suka ce saboda haka ne wai sai suka karanta saboda mi kan wani jahili ya yi wai wani abu ne kuma ake cikin sallah sai ya tambaya mana ai asali sahabin da ya samu wannan du'a'ul istiftah din shi ma gane annabi in ya ce Allahu akbar yana shiru ko yace ya rasulullah na sadaukar da mamata da babana duk duniya akwai abin da kake so sama gaban magaba ba babu yace ya sadaukar da su annabi wai na ga in ka ce Allahu akbar kahin ka hada yin karatu kana yin shiru menene kake cewa to shine wannan abu wajibi ne musulmi ya koyi wannan addu'o'i in ga haka nan bako kullun zai rinka mi hijira kabir cikin sallar shi in ya bar wannan addu'o'i to malam sai yace thumma kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yastaftihu yastaftihu bi qira'a yana bude menene karatun shi da alqira'a ne qira'a wace qira'a ce yake budewa sai yace bil qira'ati bi ad'iyati kathirati mutanawwi'a yana bude sallar shi da mi qira'a da kuma addu'o'i wanda suke mi masu yawa wanda suka zo nau'ika mabambanta ya ne yake budewa sai yace yahmidullahi ta'ala fiha yana gode ma Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan karatun da yake wa yumajjidu shi dai ne hallau yana jijina ma Allah wa yasna alaihi kuma yana yabo ga Allah subhanahu wata'ala yace wa qad amara bi zalika ai annabi ma yayi umarni da haka waye ma umarni sai yace al musiu salatu wannan mutumin da ke bata sallah shi ne sallar bin rafid ko fa qala lahu annabi yake ce mishi la tatimmu salatu li ahadin minan nas ai sallar ɗaya daga cikin mutane ba za ta taɓa cika ba Allahu akbar hatta yakbir hatta mutanen nan yayi kabbara wa yahmadullah jalla wa azza sai yayi ya goge ma Allah ya gode ma Allah subhanahu wataala mai buwaya mai daukaka wa yasna alaihi sannan yayi yabo dai ga Allah wa yaqra bima tayassara min alquran sannan yayi ya karanta wani abu da ya sawwaka daga cikin alqur'ani to ɗan uwa kun ji annabi ya ce sallar mutum ba za ta taɓa shiga ba sai yayi wannan du'a'ul istifta in kai kabbara Allahu akbar za ka kama hannunka menene muka ce abu na farko da mutum zai fara da shi a du'a'ul istifta addu'a buɗe sallah bayan kai addu'a buɗe sallah sai kai sai kai isti'aza kamar yadda shi ma karatun yana nan tare to ashe din liman inda kaga Allahu akbar ko ya shiga karatu da du'a da istiftawa kuma zaka zo ka ji du'a da istifta innan ta zo kala goma ta daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk bayanin nan da Annabi ya ce ta shi a makruhi a saboda kan wani jahili ya ce an zo da wani sabo abu muna fahimta ya uwa shi wannan littafin ku gane yana ba bayanin siffar sallar annabi yanzu an wuce farilla an wuce sunna an wuce mustahabi da aka ai malaman malikiya sun ce kaza farilla ne amma na shafi'iya sun ce sunna ne malaman hanafiya sun ce kaza bid'a ne a'a malaman hambaliya su kuma sun ce wannan abun mustahabbi ne to yanzu duka ba wannan bane ake bayani ai kowanne yana bayanin sallar malamin shi ne ko to ana bayanin ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga duk wani malami sai ya haƙuri ko a kowa yana bayanin sallar shehu shehu ya ce kaza falalla ne shehu ya ce mu kuma shehu ya ce sunna ne to mi manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi abinda malam yake mana bayani malam yace wa kana yaqra'u taratan bihadha wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi yana karanta wannan wa taratan bihadha wani lokaci yana karanta wannan fa kana yaqulu yace ai annabi ya kasance yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد با والبرد با والبرد إيه. to kun ji ɗaya daga cikin da'awar istifta malam yace mi wa kana yaqulu wa kana yaquluhu fil fard annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wannan a wata sallah a sallar farilla shine Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ko ba sai mun fassara ba Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'asta baina al-mashriq wal maghrib ya Allah ka ne santar da ni ya Allah ka raba ni da zunubaina ka sa nisa tsakanina da su kamar yadda ka sa nisa tsakanin gabas da yamma muna ganewa wai zunubanka da kai kake roƙa Allah subhanahu wataala ya sa tazara tsakaninka da su irin tazarar da ya sa tsakanin gabas da yamma har yanzu an je ƙarshen duniya kalli nisan da ke da kai tsakanin gabas da yamma sai ka ce mi Allahumma naqini min khataayaya ya Allah ka wanke ni ka tsarkake ni daga zunubaina kama yunqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake horin tuhahi kamar yadda ake tsarkake horin tuhahi daga dauda muna fahimta yanzu in ka dauko wani abu hori wanda ya dauda sai ka wanke shi da kyau ko ka dasa wuri jabal ka wanke shi yake hitawa zai yi so tasko to kullum abin da kake roƙo Allah cikin sallarka a kuma sai a raba ka da wannan Allah yayi Allah ka wanke ni Allah ka tsarkake ni daga zurbaina kamar ni kamar yadda ake tsarkake horin tuhaji daga mi daga dati Allahumma ibtilni min khataaya ya Allah ka wanke mini zunubaina ka yahe min zunubaina ka wanke su da ni bilma'i ya Allah da ruwa wasalji da kankara sai malumai suka ce nan in an ce albard ne na sahihi albarad kuma suka ce shine wai kankaru kanana ina fahimta to kaji abin da kake roƙo Allah subhanahu wata'ala yayi ni ya tsare ka kullun in ka zo sallah to annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ji irin addu'o'in da yake ni da yake karantawa kuma ana son kowane musulmi yayi yayi kokarin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ce wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim da Abi Shayba sun suka rawaito shi yace eh yayi zo da wannan hadisin guda ce al hadisu sani shi kuma malam yake wa huwa mukharrajin fil irwa na yi tasirin wannan hadisin a cikin mi irwa ul galil sai wata addu'a ta bi can bayan yi Allahumma ba'id baini shi yasa kamar yadda nake ce muku in an ce annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana aikata kaza yana aikata kaza to kai ba guda zaka rikewa ba kace wannan zaka yi rike wannan gudan da zaka yi kai ma kai wata bid'a inda gudan ne kadai aka so ayi wannan gudan kadai annabi zai bayani to tunda an ce annabi yana kaza wani lokaci yana kaza wani lokaci abin da ke sunna shine kai ma kai kaza wani lokaci kai kaza wani lokaci muna fahimta ya uwa to malam yake sai asadi addu'a ta bi ita ce wajhtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wama ana minal mushrikeen إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن, لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك وخير كله في يدك وشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك هكذا يقول تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك كاجي وتعدأت بي wani a cikin malamin wannan ba ma taɓa jin ta ba to duka zuwa al-istifta ne ba me kake cewa وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا na fuskantar da fuskata ga wanda ya kaji halittar sammai da kasai muna fahimta shi ne ai fatirar samawati al wanda ya kaji halitta wanda malumai suka ce al-fatir wannan yana nuna wanda ya fara halitta halittar da babu wanda ya taba yi irin kamar ibnu abbas abin da ya fassara kenan sai ka ce halifan muslima ya Allah ni na karkata huskata na juya baki daya na baranta daga duk wani addini wanda ba musulunci ba muna fahimta ya Allah ni musulunci ne kadai addinin da ya da na yarda da shi wa ma ana minal mushrikin ya Allah ni bin zamo daya daga cikin mushrikai ba muna fahimta yanzu in kai mushriki ne ka zo ka ce koma Allah ƙarya gaban shi da kake in ka zo da wasu dubga dubgan layoyi kana kuma ba ana minal mushrikina kana wajahat wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifa kana ƙaryata duk wasu bokaye da matsafa da ɗan bori kuma kai ga wasu layu sun ba su kaɗa ma al'umma a to kaga Allah ya san abin da ka boye kuma ya san abin da ka bayyana kenan kaga in ka yi musuluncin kawai kai don kuma kiristancin ka za kai ko galgajiyar ka za kai ko gorin ka ko al'ada ka to ka kai Allah ya wadatu daga wannan amma ba ka zawa gaban shi kana ni kana yi mishi ƙarya Allah ya ce inna salati karke cewa lalle ni Allah sallata da nake baki ɗaya farilla da nafila wa nuski da yankana wa mahyai da rayuwata wa mamatiya da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah kadai take ba ga kowa ba to ka juha jidin kai yanka ko kai sallah ga wani koma bayan Allah akwai shirka cikin sallah sai ka ce bari in yi kaza da a gana iya suna fahimta to kaga kayi shirka cikin sallarka shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa da abin da zaka in kai da Allah zaka ga ka huta aske kamar ya yace in nayi na burge ka ba dan kai nayi ba in kuma na baka haushi oho ko ba haka nan ba to amma da abin da kake dan ka burge wani sai kai abin kuma baka burge shi ba kaga ai babu daɗi to Allah sallar da nake ta farilla da sanafila kai kadai nake ma duk wani yanka da nake yi ragon suna ragon layya yanka na jin dadi Allah ni bazan taba yanka da sunan wani ba duk ina yanka Allah da sunan ka nake yi to in kana yi da sunan wani kana zuwa wurin bokaye kace rayuwa ta ku kutun baki dai Allah a hannunka take haka mutuwa ta gare ka take Allah kai da ka kaji halittu baki daya la sharikala sarki ya tabbata ga Allah shi kadai Allah kadai nake bauta ma to kun ga anan akwai matsaloli tsibga tsibga tami kai ka ce ka baranta daga duk wani addini wanda ba musulunci ba duk wani abu da ake kira a zo a ma wani bauta ko ma bayan Allah kai baka tare da shi to amma kuma kana bibiyar yan boyi kana bibiyar bokaye kana bibiyar malaman tsubo to kaga ƙarya kake yi kai da kanka baka yarda da abin da kake gani ba ko kuma kai irin imanin fir'auna kace in ma akwai Allah to wancan bokayen daga an je wurin su su gobe da nisa ne eh shi Allah yana dan sa ne tar wani lokaci muna fahimta to dole sai kai sai ka yarda da Allah subhanahu wata'ala shi ne kadai sarkin da ya cancanci a bauta mushi duk wani da ake bauta ma da ya yarda da bai yarda ba wahalar banza ake kuma shi ma bai cancanci bautan ba dole musulmi sai ya samu cikakken wannan yaqini ba ka ɗarmo layu ka cika ƙugu da su ko ka ratayo ga wuya kuma ka zo kana cewa wajahat wajhi lil ladhi fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal mushrikin Allah zai ce ƙarya kake yi kai mushriki ne saboda ni ka dauki wasu layoyi ka rataya anan bin jaye raddi na ba ko martani na da na yi malamin malar rayajin kan fatawa kan laya ta ƙur'ani ta halitta saboda ni bai jaye fatawar shi ba kuma bai bar wannan fatawar da yake yi ba bai jaye ba kuma har yanzu muna nan kan ba kama cewa laya da ta ƙur'ani da wanda ba ta ƙur'ani ba kab babu wanda ta halitta kab haka da fata da magana da na yi kan salatul fati ita ma bin jaye ba ban jaye ba sam ina nan kan bakata kuma har yanzu wallahi babu wanda yake kala ne ya bada dalili wai to ne kira ni ai malam ka san maganar la na ai sabani sai nace da manzo Allah da wa kai sabani ko ba haka nan ba shi dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ru'a wa tama'ima wa tiwala shirkun to sai kace ai malumai sai sabani sai yadda laya ta Qur'ani to da sunan manzo Allah suka yi sabani kuma maluman su aka aika mana mubi a muna fahimta yan uwa to dole fa wallahi muna da awa to sai mun samu hakikanin abin da muke da kalli laya ce shirman banza shirman woji layar da za ka ɗaukarwa ta hasa ba ta kare kanta ba daga kahonsa ta wai ita za ta ba ta kariya ko ba haka nan ba wai layar da za a ba ka karin adanawa ɗoyanta kake wai kuma ita za ta ba ka kariya kaga akwai ɓatan basira kaji ana kaga wannan duk bala'in da ake in ka shiga sai to lahiya ƙarya ce kada ka shiga wani bala'i wallahi kuma ka Allah ya aiko nashi soyoyin suna aiki wallahi duk wata layaka ta ta shiga aiki yau baka ga konan duniya ba a kowane wanda ya nika kawo cewa da layaka ka zai zabga ma mari ka tasaro naka ka miko yace a'a suna aiki ni boka na dai ne yahi naka boka to ɗan uwa akwai Allah da yake Allah da ake bauta ma shi kadai babu shi yasa kan wanda ya rude ka cewa wai akwai wata laya ta Qur'ani ta halitta laya ta Qur'ani ta halitta miye dalili ana ki bugu da laya qur'ani in kace to ya aka yi sahabban nan suka sha kashi har suka ruga ya aka yi aka bugi annabi aka hidda mishi hakuri shi ne zo da qur'ani bai san da wannan sirrin da ke da kai ciki ba sai kai ne yanzu ka gano shi za a rubuta ma karu alqur'ani kai jere duk wanda ya neme ta gobe ya dawo a alqur'ani za a rubutawa wai a mallake mutum duk da qur'ani kuma sai a ce duka wannan abubuwan ta halitta to ko ba a yi su ba bisa halitta ba muna fahimta ya uwa shi qur'ani ana karanta shi kuma ana toha shi cikin ruwa da sunan mi waraka ga duk cutar da ke damun mutum saboda shari'a annabi ta zo da wannan to amma duk wani wanda ya ce ma za ka iya ɗaukar wata laya ko ta ƙur'ani ko ba ta ƙur'ani ba sai ka ce mine ne dalili annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ɗauki laya fa Allah zai rata shi ne ga layi kuma annabi ne yace duk wanda ya ga wani da laya in ya cire ta Allah zai ba shi lada kamar ya inta rai kamar ya inta bawa to an bambanta laya Qur'ani ko ba ta Qur'ani ba in ka ga mutum da lafiya za ka zo buɗe mu gani in ta Qur'ani ce in ta Qur'ani ce na ɗaya abu ka mai da in ba ta Qur'ani ba ce sannan in cira muna fahimta yan uwa to bin jaye ba haka sannan salatul fati shi ma an wai malam wai shi lafazin nan na salati lafazi ne wanda tawfiqi ne ko ko za a iya tabawa sai na ce to mun gane ne kake ni ba eh ai ka san malaman shi saba ne ke kai ni na annabi na karanta can kai da kaje saba da malaman je ba wanda kake so in ba lalacewa ba a ce ma ga salatin da annabi ya koya kai da ba balaraban ba ma in ma kai balaraban ne larabcinka ya kai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai kai ba wai ai zaka iya kirkirar wani salati da larabci kai ma annabi suna ji dan ni ba kai na annabi bai iya ba ko naka ya hi dadi ko akwai wasu abubuwa ne wanda san annabi bai san su ba kai kake yanzu ya kamata a san su ai uwa muna magana ne fa ga wanda yake kallon za a iya za a iya kirkirar wani salati daban da larabcin shi dama wancan salatul fati malam yayi fatawa ya halitta in baka yi da wancan niyyar ba ai an san niyyar ko shege kenan ba in ka karanta so guda za a baka lada ka sauke alqur'ani so 600 yawa kana da kitar luleti so 600 in ka karanta so guda wanda salatin nan Allah da yace a annabi salati sahabbai suka ce ya rasulullah mun san ya muke yi ma sallama amma Allah ya ce mu ma salati ya ne za mu ma duk larabcin ka kai da suka zo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da Allah ya mai wahayi sai annabi ya ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد sannan wani ya ci gobe ce ga wani salati daga bakin shi amma ya yi wanda ya fito daga na annabin tunda kai shaye shaye kake sai ka yarda wanda rikin girman manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da a ce babanka ya ma umarni muna fahimta babanka wanda yake ya ba umarni sai abokinka ya ba umarni muna fahimta dan Allah wanne zaka girmamawa ba ma gamawa ko to balle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa duk abin da mutum zai zo maka ce dan uwa ne shirya annabi Muhammad ni Allah annabi kadai ya aiko mini inji bayuwa manzo Allah ya bata lokacin shi ya karantar da addini ta ce shi ne Imam Malik wai na tauba ko mun karanta nan ko cikin harkon sifatu salam aka ce mishi ai malam maganganu ne guda biyu aka samu wai ai sabani yace ha ita gaskiya guda ce duk inda kaji sabani yace to sai an samu gaskiya guda ce to yanzu ai sabani ga hadisi annabi ta amma ga wani malami sai ya ce ana iya kaza zabu guda hadisi annabi zaka bi matakar kana da rabo amma in Allah ya nime ka da bata kuma babu wanda yake sarwo ka sai ka ina kiran kaina da yan uwa baki daya duk wanda ya tashi salati to ya salata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani wanda ya ce ma wani salati ya inganta sai ka ce daga bakin wa in ya ce daga bakin shi ka ce rike ba dai akwai na bakin annabi ba to ya isa na annabi ya yi albarka kuma na annabi shi ne Allah ya yarda da shi ba wai ka kirkiro wani larabcinka ba balle ma an ka kirkiro larabcin wai ka ce wai ya hina annabi wannan akwai akwai matsala ciki babba kuma wallahi ya kamata musulmi su halka daga fara da suke yanzu da babanka ne aka ci mutunci da yanzu kana nan kana tababa su kai zuwa ya hi 80 kwamsheriya amma an tawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabin da jahalatin duniya kishin shi suke yi amma kowa yayi shiru saboda ni ba shi aka taba ba ba dangin shi aka taba ba ba matar shi aka taba ba ba iyan shi aka taba ba kai wannan da'awul istiftaha cewa yayi annabi na sadaukar da mamata da babana ka ga ya mun mine kake naga in ka ce Allahu akbar kahin ka fara karatu kana yi shi mine ne kake cewa muna fahimta yan uwa to dole Allah subhanahu wataala ya gwada mana gaskiya kuma ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya kuma ya ba mu ikon kauce mata sai kace na fuskantar da huskata ga wanda ya kaji halittun sammai da kasai shine ni halifan kuma Allah ni na barranta daga duk wani addini wanda ba musulunci ba duk wani addini wanda ba musulunci ba duk wani wanda ake bauta ma wanda ba kai ba Allah ni na barranta daga shi sai kace wa ma ana min mushrikina ya Allah ni ba ni daga cikin mushrikai sune wanda suke yi ma min suke yi ma Allah shirka misali akwai kiristoci akwai yahudawa ko da kuma wasu daga cikin mutane irin bokaye da ɗan bori da malaman kuma kaga duka wannan mushrikai ne wa suke bauta suna bauta aljannu ne kuma hadisin muslim annabi ya ce duk mutumin da ya tafi wurin boka bokan ya gaya mishi magana bai yarda ba zai kwana 40 yana ibada Allah bai amsa ba in boka ya gaya ma magana baka yarda ba kace ƙarya yake yi annabi yace in kuma ka yarda ka ƙaryatar da musulunci baki daya kace ni manzo Allah duk abin da nazo da shi ƙarya ne Allah ma babu shi boka yake ne gaskiya kidi ba da mutanen mu suke zuwa wurin bokaye wanda wurin karatu alwa'ul hadith ne magana yanzu mutanen mu sabida matsala da ke da kwai cikin mu wai suna kallon mazinaci jahilin zuwa wurin boka lahiya ko mu kura ne ba eh wai sai kaga mutumin da ke zuwa wurin boka wai to wallahi wani ya lalace neman mata yake yo kai ba wannan kowa da kai ba wala wanda duka ruwan duniya kaf ka ji su da kai ma da kai ma Allah shirka amma mutanen mu da ni ana ta nuna muna zinai-zinai amma ba mu gane girman Allah ba har yanzu shirka ita ce wa in ka mutu ka ce ga wata ha abada zina ha a lalle zunubi ne babba amma bai kai girman shirka ba kai wallahi kwanda mutum ya kwanta da mamashi wanda ta je da je wurin boka amma yanzu ha shi ne amalan labarin da ka ba mu na asadu sunna ko wace malami ne yana ta karanta da ɗaliban kitabun tauhid a yi a sauke ce wata rana sai zo canza huska malam lahiya ce ai wannan labari ne ji mara daɗi wai an ce mishi wani mutum ne ya malu mamashi ko ya zina da ya kwanta da mamashi aka fara inna lillahi wa da kuma wani mutum ya yi ya je wurin boka wai sai suke kallon wancan da ya je wurin boka ba matsala bane wanda da ya zina da mamashi shine matsala ce ashe ba ku gane karatu ba ba a gane karatu ba to yanzu mutanen mu ai haka nan ne wani sa zai man maka inna lillahi wanda haka kaka gama da ita da kama Allah shirka wani a ce kai bala baka san waye Allah bane ke kuma to kullum ana nuna mana hadarin wancan zanubban amma ba a nuna mana hadarin da ke da kwai cikin ma Allah shirka ba a nuna mana hadarin da ke da kwai cikin mu dauki layu mu darma ga kugu ni imani da su sai dai ana nuna mana hadarin zina in kai mace tayi ciki kaza kaza za a kaza ba a nuna ma to kaga wannan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wani zunubi duniya ya shigo ciki banda shirka Allah ce in dai ka muni shirka to ka san ba yanda zani in yahe ma matakar ka mutu kana yin ta kuma wallahi in ka shiga wuta ha abada shine wani wancan karatun na ce wallahi kwanda ka bi dukkan ruwan duniya kaf kamar ina ba ku misali ne irin yadda mutanen mu ba su dauki yi mai Allah shirka wani abu ba to wasu musallai in ba kana bankwaro da wasu abubuwan ba wanda su suna kallon wannan abun manya ne sai kaga kamar yadda na karawa da misali mutanen da ke cin riba ba banki yake darbe yake cin da yake ta wai shi kuma yana kallon wancan barawan malalaci ne wai in taru wa yan iska ce to kai da kace ba ta dala guda ita sai ta yi na 30 da wani abu sannan ta kawo ka yaya to mutane duka ba su hange wannan abu no wallahi sai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na ji ku jin tsoron Allah na ji ku biyayya ma Allah yace saboda ni ku duka na ji ku sanin wane ne Allah to asali mun jahilci wane ne Allah kai ka kalli mutunan wai Allah da ya tsaye da saman nan babu ginshiki ka kalli kasan nan tunda kake ka taba tunanin sama ta tsage tunda kake ka taba tunanin wannan kasa ayi wani abu to a mai shirka kai yanzu kai ne ka je ka tsalla matarka da wani a kake ji a saboda wani karshen soyayya zubewa za ya sube baki daya kishi ya kama shi to kama Allah haka nan kuma wani ma sai ya kashe ko to kaji shi Allah ba kashe ka ba zai azaba zai yi sama la ya mutu fiha wala yahya sai sa musulmi ki gane hadarin da ke da kai wurin zuwa bokaye da ɗan duba kaji kwana 40 kadai in kai kana zuwa zaka gaba da Allah zaka yi ta ibada kwana 40 na in ka kare ta bokan ne fa in ka ce ƙarya yake yi in baka yarda ba yace to wannan kujera taka da rawa take yi sai ka samu ɗan mata awaki masu baki da hori a ɗarme ma wannan kujera sai kake ƙarya kake yi to a wannan lokacin zaka kwana 40 kana gaba da Allah me ya gabe duk ibada da kai Allah bai amsa kuma dole sai ka yi ibada an ce ba mazuna shi wannan a ko mutane su gane hadarin da ke da cikin shirka wanda ka fada dukkan zunubi duniya kowane iri ne wallahi da kalima Allah subhanahu wataala shirka dukkan zunubi ko mun girman shi wanda ka sake kuɗi ɗan Niger kaf ka cinye kaf kake rage ko dala wallahi da kama Allah shirka mu yanzu a wancan farawa ne wai wanda ke zo yan bori wani ma dan iskan bori yake yi shi mina ba mu zauna da shi amma wannan shi ana kallon akwai matsala ya fi kowa lalacewa cikin sosai sai saboda ni saboda mu san wane ne Allah ba to mun mutu mu sarda shi zai saka mu kowa da abin da ya je da shi zuwa wurin boka yanzu ba komai bane komi ba mu maida shi ba amma wai kullun sallah muke ni na rufe wannan abin ya ne a zuwa ake yi ana zuwa kare da gaske mutane suna zuwa mutum ya je ya tsalla imanin shi gaban zagogi kuma kullum ga abin da kake cewa a cikin sallah yau matsanta wani ma da wani sikta bayan ta yake wani bai ma san ta ba to kaji in dai ka bar du'a al-istiftah cikin sallah za ka yi sujada to irin wannan matsalar ce daga ana bayani sai a ce a zamana lahiya to wa muka zaga nan ko ba haka nan ba wa aka zaga nan da ai ba kama sunan kowa ba ko to su yanzu masu aikata abin to haka nan ne fa annan Muhammad sallam duka annabawan Allah abinda Allah ya aiko su su yi kenan wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din shi ne a tsarkake Allah da bauta shi kadai wallahi kullum mutum yana da Allah kai ya kashe shi yana shirka kalla annabi Yusuf ya rinka da'a رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث كوف فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم كاج توفني مسلم النبي يتفع دعا إيش الله كشش ينا مسلم mu kuma saboda musuluncin ba mai da shi komai ba wani kallon da yake duk bala'in da za a yi shi shi musulmi ne tun da baban shi ya yi shi yana musulmi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a wayi gari mutum yana musulmi kahin rana ta faɗi ya yi ridda ya koma mushriki original mutanen mu asali yanzu akwai kalmomi na shirka wanda muna yi ba mu ma san shirka bane ba wani rantsuwa matsakiyar yana na rantse da kamarin manzon Allah kaji wai baki wani ya ce ya rantse da rantsuwa ke na rantse da nuna uwata da na sha kaji na rantse da hurhuran manzon Allah duka wannan ba daidai bane ko na rantse da Allah da annabi wa ake yi ma wannan duka Allah kadai ake yin rantsuwa da shi saboda ni Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawa Allah ne manzon Allah ne cikin halittun Allah annabi yayi kowa amma ba abota mishi in ka bauta ma annabi zaka shiga wuta irin wutar da Fir'auna ya shiga Allah ya ce inna arsalna inna minna inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum ko kama arsalna ila fir'auna rasula shi yasa in kana son ra annabi ya baci in kana son kaga annabi ya kumbura to hada shi hada shi da Allah kaji malam bahaushe ai kayan Allah na annabi ne ƙarya ce kayan Allah na Allah ne kayan annabi ne na Allah ba ku gane wannan ba akwai wasu ɗan uwa annabi ne annabi ya ta roƙa musu gawara Allah ya yi musu Allah ya ce kai saurara ba zan yaye musu ba Allah ya ce ke ka roƙa musu gawara so 70 Allah ba zan yaye musu ba to inda na ci da sai ce a ku sai babu komai ai kai kai wanga kanin babana ne dan ka mutu kana shirka ka ce na ta da uzza ai ba matsala bane sai aljanna annabi ibrahim baban shi bai yi imani da Allah ba amma wuta zaya kana ji ana ta annabi ibrahim wanda shi ne Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah shugaban masu tauhidi ijmalin mai na duniya amma ka ji baban shi bai imani ba zai tahiya huta kuma yana ji yana kallo to inda kayan nasu ne shi annabi da yake ya san waye Allah sai ya zo tattara iyan shi da dangi shi ce ko ku saurara duk mai son wani abu ya roke ni nan in ba shi wurin Allah ban isa in tsara ku da komai ba a shi yasa da kanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take Allah yana cewa walakin Allah yahdi man yasha Allah kadai yake shiryar da wanda yake to mutanen mu duka buci asali sun jahilci wannan ko soyayya ta Allah tana gaba sannan ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabida mi Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah ko ba haka ba to sai ka so Allah subhanahu wa ta'ala mu yanzu asali ana ta tusa mana san annabin ne amma na ƙarya ta yaya kana sa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ce ma ai annabi in yazo sallah yana kama ni kai ni wannan izala ta kama ruwa na da ita kuma daga an ce ina masu ya annabi ce gashi to bari mu ci gaba da haka ne kun san in an zo duk karatun da ake daga an zo kan shirka to dole ne hankalin kowa ya tashi eh amma Allah kishiya sama ma kishi take kasa ma kishi take da halittu baki ɗaya suna kishi amma Allah kishiya to dan mi mu ba mu kishi in amma Allah kishiya a mu ne muka yi cancanta mu kishi kiristoci dangana mu Allah da suka yi yahudawa dangana mu Allah da suka yi ba su hace ba Allah ya aini bi suka ce wa qalu takhadha rahman walada kamar an jingina ma jingina ma Allah da ne suka yawa amma kalimi Allah ya ce takadu samawati wal ardi yatafattarna ah ka fa yanzu ni kake cewa zuwa wurin boka kake kana to ni malam na dai ga mu wani malami ya ce in ta addu'a to sai daga ba wani aboki na kwatanta mun ku wurin ku daga an zo ni sha yanzu magani yanzu Allah ya kasa ko ba haka ba aka kuma daga cikin wa'ancan ‘yan tijjaniya masu aƙida kowa Allah kaji ku kuma inda lalacewarsa ta hita kowa. Lalacewarsa ta hita kowa, kiristoci sun ce isa sun jingina ma Allah ɗa, Yahudawa sun jingina, su da suka zo sai suka ce kowa Allah ne kuma komi ma Allah ne. kuma daga kayan magana ta ce kana son ka tada hankali yau hankalin ya jima bai tashi ba mana ba kwanda kowa ya mutu ba kana raye ana ma Allah shirka kana ji kana kallo to in bala'i ya tawo har kai bai bari amma ku barranta ku ce abin da suwa da suwa da suwa da suke mu mu yarda da shi ba mu Allah shi kadai ne Allah duk wani dai iska duk wani shirme tarkace ba Allah bane ba mutane suna zuwa suna bayyana aqida su ta kafirci musulmi sai shiru ka wannan sai in an musu martani sai a ce a wai ba ba a kyauta ba su sun kyauta ne da suka taba Allah ba su kyauta ba to yanzu kenan sai a ce a kai ma kai shiru dan ka ce ba su kyauta ba in ka ji amma magana da sauki in ba a liƙa ma kashi ba ko ba a danne ka ba ko ba a kashe ka ba eh annabi nuh shekara dubu ba wani abu yana wa'azi a bauta mu Allah shi kadai mutanen kisa suke tsarni suke bugu suke kuma in ya dawo sai ya ce kada ba ba ka kashi ba zai bugu kai annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bije shi jini na zuba ta Abubakar da Umar kan wannan ne suka sadaukar da dukiyarsu da rayukansu ka a kadaita Allah da bauta shi kadai kai yanzu ba a ce ko kai kowanne ba ka barranta aka ce ka ce baka yarda ba to malam ba ku yanzu shirki da ne yo tarak Allah kwashe masarakutan na albarka inda ana ma Allah shirka kai shiru kuna ganewa sa Abubakar da Umar sun sun rabu da uwayensu ba sarakunan su ba ta a hada Allah da wani mu yanzu karatun tauhidin nan ba ku ganewa mu ci gaba yace inna salati lallai sallata da nike wa nuski da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mace lillahi rabbil alamin haka mutuwa ta shi yasa kan wani ya ma barazana ai ka gani kace ƙarya take ba abin da zaka gani ni ka isa in ka isa ida gana gaban mutanen kar sai na je wani bai gani ba amma tun da gaban su na ma yi mini daga nan in gani ko ba haka nan ba ha ka yaro tunda ka tabo wa'ancan shahuna mai tunda tashi suke kasa dawo Allah na can sama yana jiran musulmi wallahi sai mun kade ta Allah da bauta in ba haka nan ba wallahi za mu ta mutuwa ne cikin hali wanda Allah ya gyara wani yana kallon balle ya je wurin boka da yayi da yayi da mamashi to kaga wannan bai gane girman Allah ba asali bai san wane ne Allah ba da rayuwa sai sakan wani ya ce ai ni sai in kashe ka wani irin kisa rayuwarka a hannun Allah take rayuwar mu baki ɗaya a hannun Allah take babu wanda ya isa ya ce daga yau rayuwarka ta ida ka kalli duk yadda kake son mutum duk yadda mutum ya kai ji da takama sai mutuwa ta zo ta yanke shi kalli fir'auna a kalli ƙaruna kalli hamana duk wani mugun mai mulki duk mulki duk ta'addanci shi bai kai fir'auna ba ko ba haka nan ba ko ya kai fir'auna duk wani mai kuɗi da ke jin shi tantirin shaidani ne ya kai ƙaruna kudin ma bai kai nashi ba haka duk wani ɗan siyasa ko wani da yake kallon suke mulki su yi abin da suka ga dama su kashe wanda suke so su raya wanda suke so bai kai hamana ba wannan wasu rab kara kayan iska ne da Allah ya kuma ba a ƙara maimaita su har duniya ta tashi duk iskancin da za a yi wallahi bai kai nasu kai duk iskancin mutum ya isa ya ce ana rabbukumul a'la ka miƙe nan cikin masallacin ka ce kai ne Allah muna ba sai an kwace ka ba ko ba haka nan ba to shi ya hito ya ce ana rabbukumul a'la kuma sun yarda sun amsa yace saman nan tashi ce jahau kan wani mai mulki ya ce sama tashi ce to kun gani shi sa duk ku bar su tai Allah ya zira musu ido ne ba firawuna ya wuce ba to ka gani dukka kowa zai zo ya wucewa da masu imani haka in kai muminin kirki ne baka kai abubakar ba Allahu akbar sai manya abubakar Allah yake a gaida abubakar Allah yake a gaida shi annabi yace kai da ana zuwa da aboki lahira da na kama abubakar na ka da shi rayuwa ta zo ƙarshe annabi yana kwance yake a kwaso shi a zo da shi masallaci ya rasulullah yace a yace bai yiwa ya mutu sai ya ga alhera abubakar amma haka zaka zagi wasu kuma zaka ji suna zagin wannan mutanen da an shiru kansu sai in kun yi to kun ce su ma Allah shi ne musu ta ce to kuna san ku raba kanin mutane kaji sun zage ta Abubakar an zauna lahiya amma su an zage su bisu ya raba to duka wannan wasu miyagun akidodi ne wanda muke rayuwa cikin su wanda sai mun baranta da su dole sai ka baranta da duk wani abu wanda ya saba ma abin da Allah subhanahu wataala ya aiko a yi mishi bauta da shi muna fahimta yan uwa haka sannan yanka yi bayanin yanka ko za ka yi yanka ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda wani abu ba shi kuma yankan da za a yi ba a yanka a ce bari in yanka Allah ya muni kaza kai ne maciyaci kai ne mabukaci wannan yankan da kai da kake yi ko ohoron Allah sai dai za ka yi tawassuli ne in ka yi don Allah Allah yankan nan da mai nayi dan kai ne Allah ga bukata ta Allah ka biya mun kaza Allah ka mun kaza muna fahimta yan uwa sai yace wa bidalika umirtu wa ana awwalul muslimin daman Allah da haka ka umarce mu dan haka Allah ni gani na mi kauya ina daga cikin mutane na farko wanda suka mi kauya suka musulunta da abin da kai yarda da su sai malam ya saki lamba kasa ko sai yace haka za fi aksar riwayat wannan shine abin da yazo cikin ruwayoyi da yawa wa fi ba'daha haka da wa'ansun su me yazo da shi yace wa ana minal muslimina muna fahimta can malam yace aksar riwayat sun zo da wa ana awwalul muslimina yace wani wani ruwaya kuma sai yazo da wa ana minal muslimina sai yace wa zahiran annahu minat tatrif ba'd riwayat yace wannan zahiri abinda ya bayyana musu shine ni tasrifina ba'd riwayat wa qad jaa tasrifina ba'd riwayat shine daga cikin masu rawaita hadisi wani sai ya sauya lafazin muna fahimta daga awwal muslimina sai ya tawa ana bilal muslimina yace wa qad jaa ma yadullu ala zalika akwai wa qad jaa ma yadullu ala zalika shine bayanin yazo yana bayyana haka yace fa'al musalli dan haka abun da ke daidai ga wanda ke sallah an ya kula yace wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai yace wala harja alaihi fi zalika babu layi gare shi akan wannan khilafu ma yaz'amu ba'du eh sabani wasu mutane abinda suka dauka cewa tawahhaman minhu annal ma'ana wai sun sun samu ne ake ta sun dauki ma'anar da wani abu wanda ba shi bane wai sun ce in kace wa ana awwalul muslimin shine inni awwal shakhsin attasifu bizalika ba'da an kana nasu bimu'zalin anhu wai kamar kana nuna wai kai ne na farko da ka fara musulunta a duniya mala yace wannan ba daidai bane wannan abin da saka daza walaika kazalika san ba haka bane bal ma'anahu abinda ba abinda abin ma'ana take ni bayani musari asfil imtisali ma amara Allah bihi ai gaigawa wurin amsa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala miye dalili akan haka yace wa nazirihi ai gashi abinda Allah subhanahu wataala yayi bayani yace qul in qul in kana lirrahmani waladan kudi ba qul in kana lirrahmani waladan kace haƙin Allah yana da da yace fa ana awwalul abidina da haka ni ne na farko da na fara barranta daga wannan abu muna fahimta yanzu in ka zo ka ce haka ya nuna kai ne na harko da kawara baranta daga wannan a kun ga ba haka nan bane ba to wannan yana nuna mana 'yan uwa duk abin da aka ce ma annabi ya karantar to wannan karatun shine dare duk iya larabcin ka kakka ƙara kuma kakka rage muna fahimta ko sai yace kuma wa qala musa gashi annabi musa ma yace wa ana awwalul mu'minina ko ni ne farkon masu imani kayan annabi Musa ba akwai manzanni ba a to wannan yana nuna biya kore su a bai kore su ba muna fahimta abinda yake yi shine gaigawa amsa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sai yace ni Allahumma antal malik ya Allah kai ne mai cikakken mulki la ilaha illa anta ba wani abun bauta da gaskiya sai kai subhanaka wa bihamdik tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala anta rabbi ya Allah ni kai kadai ne ubangiji na wa ana abduka Allah ni bawanka ne zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina wa taraftu bi dhanbi ya Allah ina furta ina ikrari ni da kaina Allah na san na saba ma faghfirli ya Allah faghfirli dhanbi jami'an ya Allah ka yaye mini zunubaina baki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sabida ba mai yaye zunubai Allah ce kai wahdini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar da ni akan kyawawan dabi'u la yahdi li ahsaniha illa an ya Allah ba mai shirye wani kan kyawawan dabi'u ce kai wasrif anni sayi'aha ya Allah ka kautar da ni daga miyagun dabi'u la yasrif anni sayi'aha illa anti ya Allah ba wanda ita ya raba ni da miyagun dabi'u in ba kai ba ko akwai wanda ya isa labbaika ya Allah na amsa kiranka wa sa'adaika ya Allah ina gaggawa duk cikin abin da aka ce ai taimako na addinin ka ne wa khairu kulluhu fi yadika duk alkhairi Allah a hannun kai kun ga Allah yana da hannuwa ko amma ba irin namu ba wa sharru laysa ilayka ya Allah sharri kuma ba naka bane ba a danganta sharri gare ka wal mahdi man hadaiti ya Allah ai shiryayye shine wanda kai ka shirar da shi ana bika ya Allah ni naka ne wa ilaika kuma gare ka zan komawa la malja wa la malja minka ya Allah ba wani malaba ko maboya da za a kautarwa daga wurinka face daga gare ka ne duk wani abu da hito Allah daga gare ka ne kuma ƙarshen shi zai koma gare ka ne tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilayk to kun ga wannan da'awa bumi bayani ta ba mali ko ko amma ne ina ji sai mu takaita ne in koko wa ilayka eh a ban kawo ilaika ba to a gyara kenan ilaika ne shine duk duk wani abu da kaga ya hito daga wani Allah ne kuma babu inda za a zuwa a koyi ma Allah daga wannan abu ko ba haka nan ba ko akwai wani abu da za a zuwa a yi Allah zai gani kuma akwai wani abu wanda bai samu asali bane daga can kaga ba wata makoya ba wata malaba sai ni sai ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake kayan shi in dai ba wurin Allah bane to kayan shi a titi shi ta wallahi kai shine ce tabarakta wa ta'alai astaghfiruka wa atubu ilayk subhanallah to kun ga wannan fa du'a istifta kenan dadi kawai muke bayani kuma su goma sha ne addu'o'in buɗe sallah wanda yana da kyau musulmi ya iya su in wannan ya gagare ka sai ka ɗauki guda biyu ko uku yau ka yi wanda shi ka yi wanda za ta ka yi wanda insha Allah cikin su ne daman mai tsawon ina ji wannan ce saura ai in kun lura duk suna da sauki go kuma gawar cikta kamar da muke bayani tana da matsayi na sunna a in ka barta za ka yi sujjada kabli saboda ka rage wani abu cikin sallah abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya cikin lana kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baki daya sai insha Allah za mu saurara wannan inda kai mai tambaya ko kuma nuri da aka yi kuskure sai mana ishara da mu gyara وعليكم السلام ورحمة الله